حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولازيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الفكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى القوم الكافرين a yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ya Muhammadu ba kai da kanka ne kake cewa at-taura littafin Allah ne ba kuma littafin gaskiya ne yace haka ne ji domin riga mun yi imani da wannan littafin ya ishe mu ba za mu yi imani da wani ba shine Allah saukar da wannan aya yana ce ka gaya musu ya rasulullah qul ya ahlal kitabi ya ku masu littafi da yahudu masu attaura da nasara masu injila lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa anzila ilaykum min rabbikum ba sa kan wani addini na gaskiya sai dai in kun tsaye da imani da attaura da injila da wannan alqur'anin da aka saukar muku sabon nan daga ubangijinku matukan ba ku yi imani da wannan alqur'anin ba to imaninku da attaura ku yahudu da nasara da imaninku da injila ku nasara bai zama komi ba hatta su kimu taurata sai kun tsaye da imani da yadda na attaura wal injila littafin annabi isa wa ma anzila ilaykum min rabbikum da wannan alqur'anin da aka saukar muku daga Allah ubangijinku wa la yajiranna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra saukar da wata aya ko wasu ayoyi daga Ubangijinka kullum suka sauka sukan ƙara waɗannan kafirai ɗoyanan wato daga kai da shishigi wa kufran da kafirci domin in an sauko da ayoyi sai suka sun kafirce musu ka kafirci ya ƙaru kenan kuma baƙin ciki ya ƙaru kuma jiji da kai ya ƙaru salata ta alƙawar da ke guri ya rasulullah kai haƙuri kada ranka ya ɓaci akan maganganun waɗannan kafirai da suke faɗin irin waɗannan maganganun إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنساري من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يهزنون ko da aka ce lastum ala shay'in duk wanda ya imani da taura da injila in bai imani da alqur'ani ba baya kan komai to innal ladina amanu amma waɗanda suka yi imani wanda can ba su da wani addini zuwan annabi ne yasa suka yi imani wallazina hadu da wanda suke da da addinin yahudu amma sun yi imani da annabi muhammadu a yanzu wasabuna haka mutanen da suke fitowa daga wani addini su fada wani addini sabi'awa wan nasare da nasara duk waɗannan in dai suka yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to waɗancan masu littattafai na da in sun yi imani da annabi ba za a ce musu dasu ala shay'in ba ba za a ce musu ba za kan komai ba a'a tunda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin khairu gariyati haka kuma sabi'awa haka nasara duk wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan kan wa amila salihan duk wasabuna wan nasara man amana billahi duk wanda ya imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa amila salihan ya aikata kyawawan ayyuka yadda annabi ya masa umarni fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu bakin ciki a gare su anan duniya wala hum yahzanun babu babu tsoro a gare su anan duniya wala hum yahzanun ba za su ga bakin ciki kuma a lahira ba babu tsoro a duniya cewa za a kashe su ko za a yaƙe su ko za a ɗebe dukiyoyinsu da matansu babu wannan tsoro wala hum yahzanun babu kuma bakin ciki a lahira cewa za su sha wahalan kabari ko tashin kiyama ko hisabi ko za su gamu da ukuba za su shiga aljanna babu bakin ciki babu tsoro لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون wannan na ta maka ya rasulullahi maganar da na faɗa maka a farkon wannan sura wanda na taɓa faɗa maka ita a cikin surar bakara wa idza kadalla mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurbi wal yatami wal masakin wa qulu lin nasi husna da alƙawarin da muka yi da yahudu da nasara za su bauta wa Allah za su yi imani dukkan manzanni za su zauna da mutane lafiya ko muka sake gaya maka mun sake wani alƙawari da su wa idza kadalla mithaqa bani isra'ila wa asna minhum 12 naqiban وقال لا إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وأزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا ليكفرن عنكم سيئاتكم زن أنا فامك ونن القوري بل أوكا تاريخ وإذا أخذنا ميثاق وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل mun yi alkawari da bani isra'ila kamar yadda muka faɗa maka a wannan farkon sura wa zakarna misa ga bani isra'ila wa zakarna misa ga bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan mun yi alkawari da bani isra'ila ko mun aiki manzanni zuwa gare su kullama ja'a rasulun ma la tayi anfusu ko yaushe annabawa suka zo musu suka faɗa musu umarni wanda bai dace da son zuciyarsu ba fariqan kazzabu wa fariqan yaktulu su kashe waɗansu annabawan wasu su ƙaryata su waɗansu kuma har kashewa ma suna yi wato bayan wannan alkawari da muka ɗauka da zuciya za su yi imani da annabawa za su girmama su wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum amma duk da haka in mun aiki manzanni waɗansu manzannin su karyata su ko su wahal da su waɗansu kuma har kashewa suke yi kamar yadda sun kashe annabi zakariya da annabi yahaya karyatawa kan sun karyata da yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawa a yakin khaybara hijira tana da shekara shida a cikin watan almuharram aka yakin khaibara da ya je da yahudiya ta kawo masa soyayyar akuya wato gasasshiyar akuya sai ta tambaya a cikin nama wani nama ya fi so wani nama ya fi ci aka ce kafar gaba to sai ta sa sanmu da yawa a wannan kafar ta gaba amma dukkan akuyar ta sa mata sanmu to a lokacin ba a riga an saukar da wallahi ya kuma minan nasin da muka karanta karatun mu da muka da ya wuce ba aka ajiye nama a bishiru bishiru dan barra ibn ma'rurin ya gudura yaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudura yaci ya gudura ya sa baki ya kuma tattaunawa sai akuyar naman akuyar da sashen naman ya gaya masa karkaci karkaci na da sanmu an sa sanmu karkaci karkaci sai ya faɗa kowa kare ci kowa kare ci an sa wannan akuya kan mu sai bishir ibn barra ibn maruni yace ya rasulullah lokacin da sa wannan nama a bakina na ji haka abinda ya hana ban tofar ba dan na ga ka riga ka sa naman a bakin ka kar bata maka zuciyarka to shi wannan dole kuwa yayi shi kuma Allah dama wallahi ya kuma nasi to Allah sai kuma da ayat cewa Allah ya kiyaye daga sharrin mutane sai yayi kaho aka fidda jini aka zubar sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki da yake manyan mutane a wajen Allah suna da matsayi guda hudu duk wanda matsayi ɗaya ya kasa a cikin hudun to wanda nasa suka cika hudu ya fi shi daraja manyan matsayi a wurin Allah wa wani illa wa rasul hura kama alladhina an'ama Allahu min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin maqamin annabta da maqamin siddiqiyya da maqamin shahada da maqamin salihanci kowane annabi Allah in zai masa tayi inna min ibadina salihin inna min ibadina salihin to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta wallahi ya tafi minan nasu ba za ta bari wani ya kashe shi ba in ko wani bai kashe shi ba zai shahada ba inda Allah ne ya kashe shi a gida ba zai shahada ba in ku bai shahadan nan ba zai je lahira darajoji guda uku za a samu waɗansu hada hudu to Allah ba ya san annabi ya ga haka to shi kana ran da zai rasu ran litinin din nan sai ce kai naman nan na yahudiyar nan da nake kullun shekara sai kiwon naman nan ya dawo mini amma yanzu kam ya kashe mini laka shine zai zama ajali na sai ummu bishirin yar uwar barra'un ma'ruf sai ta zo gaishe shi sai ce mata naman da dan uwanki ya ci ya mutu din nan ni ma yau shine zai kashe ni to sai manzo Allah ya rasu sai aka dauka kenan yayi shahada mu dama masa duk bincika nan nabi'ina wa siddiqina wa shuhada wa salihin a ya kuma kamar nasi ta yi aiki shahada kuma ta samu shiga saboda haka ne fariƙan kazzabu fariƙan yaktulun kaga yahudawa har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi ajalin sa kenan isa kuma allah ya kiyaye shi yahudu ba su kashe shi ba amma yahudun har gobe suna kirari su ne suka kashe shi inna qatalna masiya isa ibn maryam rasulullah su ne suka kashe isa dan maryama wanda ake kiransa manzon allah din nan to halin yahudu kenan fariqan kazzabu wa fariqan yaktulun واحسبوا ألا تكون ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم أموا وصموا كثير منهم wallahu basirun bima ya'malun shikenan haka nake ni da yahudu ina yaki manzanniya su karyata waɗannan su kashe waɗannan shikenan suna zaton ba komai ba abin da zai faru a a ina wa hasibu Allah takuna fitnatun suna zamanin shikenan ba wani abin da zai faru a a zan aiko musu da jarraba fa amu wa samu sai suka makance suka ki ganin gaskiya suka kurunce suka ki jin gaskiya sai Allah ya saukar musu da bala'i bala'i shine وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إذا جاء وعد أوليهم أبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدير وكان وعدا مفعولا sai Allah ya aiko musu da buktu nasar ya yi ta kakkashe su ya kashe malami ma kawai banda mutum ordinary ya kashe dubu arba'in buktu nasar ya kora sauran ya tafi da su babila daga kudus shi ne da garin ya hallaka din ne fa uzairu ya zo ya ga gari an ne yuyi hadhihi Allahu ba da mautiha yanzu wannan gari yaya Allah zai sake mai da shi ya zama gari rayayye kamar da shine na Allah ya kashe shi shi uzairu shekara ɗari din ta cikin shekara talatin sai Allah ya sake ba su dama suka dawo suka raya wannan gurin nasu kamun shekara ɗari gari ya sake rayuwa garin ya sake rayuwa saboda sun bayyana tuba wa Allah sun tuba Allah ya karbi tuban sun bayyana tuba Allah ya sake dawo musu da daular su sannan sai suka kashe Yahaya da Zakariya ubansa sai Allah ya turo musu wani sarki daga Paris ya zo ya yaƙe su ya ta kakkashe su sai ya shiga wurin da suke yankan dabbobin su na ibada sai ya ga jini yana yana tashi yana tashi yana huruwa kamar tukunya in ta tafasa sai ya ce musu wannan jini menene haka suka ce a wata ibada da muka yi ne Allah bai karba ba shi yasa jini yake ga yace in ba ku gaya mini gaskiya ba za dinga kashe ku ba ya kashe dubbai daga ƙarshe sai wani ce gaskiya kan wani annabin Allah ne sunansa annabi Yahaya muka kashe jinin sa yaki zama lafiya sai mutum ya ce annabi Yahaya ina roƙon jininka ya kwanta in ba haka ba zan yi fishi in ƙare danginka sannan jinin ya kwanta to shine Allah ke gaya mana anan wa hasibu Allah ta kona fitnatun fa amu wa sammu summa taba Allah summa amu wa sammu kaseerun minhum da suka tuba sai Allah ya sake dawo musu da da, daular su kamar da kamar yadda ya faɗa mana a cikin wancan suratul isra'il da yake wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا اذا جاء وعد اولي وما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الدير وكان عدوهم فلان. ثم رددنا لكم الكرة عليهم دين كنا وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا سكا يوا آه ثم mu wasan mu sannan sai suka sake yin fada da Allah suka kashe masa Zakariya da Yahaya sannan suka sake yin fada da Allah akan akan yin yin su ranan asabar wanda Allah ya hana a zamanin annabi annabi Dawud sun ma watan mu kasirun minnu sannan suka dada makancewa suka dada kuruncewa suka kafircewa annabi Isa sannan suka dada makancewa suka dada kuruncewa sun zo sun kafircewa ma annabi Muhammad gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam وامو وسمو ثم تاب عليهم ثم امو وسمو كثير منهم والله الله بصير بما يعملون ينا غنين abubuwan da suke aikatawa kuma zai yi sakayya لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما به النار وما للظالمين من أنصير an faɗi dai laifukan yahudu an faɗi sakamakonsu an faɗi duk abubuwan da suka an kunyata su to dama su alal kitabin iri biyu ne yanzu ko bari mu shiga wajen maganan kanin su nasara laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam haqiqa duk waɗanda suka ce annabi isa shine allah ya sauko da kansa cikin dan adam laqad kafar duk wanda ya faɗi wannan magana ya kafirta domin kashin su uku ne wasu kace Allah da kansa ne ya sauko cikin cikin ruhaniyar annabi Isa jikinsa jikin dan adam ne amma cikin baɗininsa Allah ne shi ya billahi waɗansu suka ce a'a shi dan Allah ne dama wai abun uku ne da uba da ɗa da ruhu mai tsarki suke haɗuwa su zama Allah guda ɗaya shine nabhani yake cewa a abin mamaki mukan ga isa ya hau jaki yanzu in mun ga isa akan jaki kenan jaki ya dauki Allah uku kai barka da wannan jaki da karfi jaki ya dauki Allah har guda uku kai wannan jaki da karfi yake jalla himarun bihamlihim masha'u laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam duk kafiran da suka ce Allah shine Isa da kansa hakika sun zama kafirai وقال المسيح يا بني إسرائيل النبي عيسى إن يجي wannan magana yakan ce ya bani domin akan yi raɗe raɗi ko da manmajirai ne suke girmama wani malamin su da wani abin da darajarsa bata kai ba raɗe raɗi in ya kai wajensa zai yi faɗa to shine annabi Isa da ya ji wannan yace ya bani Isra'ila abudullahi rabbi wa rabbakum ya ku bani Isra'ila ku bauta wa Allah ku kadaita shine ubangiji na shine ubangijin ku tun ran da aka haife na faɗa muku inni abdullahi atini alkitaba wa ja'alani nabiyyan innahu man yushrik billahi duk mutumin da ya kuskura ya haɗa wa Allah waɗansu alloli guda biyu ya mai da Allah shine na uku ko kuma Allah yana da ɗa ko kuma Allah yana mataimaki ko kuma Allah ya sauka jikin ɗan adam duk wanda ya yi haka innahu man yushrik billahi wannan mutum bakar harrama Allah alaihi aljannata aljanna ta zama haramun gare shi har abada wa ma'awihun naru makomar wannan mutum da ya hada wa Allah wuta ita ce makomansa wa malil zalimin min ansir duk wanda ya haka yayi zalunci ya dauki kayan Allah ya kai wa bawan Allah shine ibada ya dauka ya kai wa bawan Allah yayi zalunci wa malil zalimin min ansir azzalimai ba su da waɗansu masu taimako a lahira wanda za su kawo gudunmawa a ceci waɗannan azzalumai daga shiga wuta لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليحزن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa duk mutanen da suka ce Allah na ukun alloli ne sun zama kafirai nan an kawo idmari wanda yana daga cikin abubuwa da suke sa khilafa tsakanin malamai idmari ba istiqlali ba laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa kaman inda ake faɗi ko da yaushe wattakhadhul ijla ittakhadhul ijla to ba ba faɗin mudmarin wato ittakhadhul ijla ilahan ثم اتخذوا الإجل إلها بقى فرين إلها شي شي ضمير شي مدمرين تو أنا إن دا بعدين إدمار دا يكي تيجي إجل با duk wanda ya sayi dan mariki ya rike kenan abin da ya samu wadancan zai same shi to amma tun da yake akwai idmari ittakhadul ijla ilaha to nan kuma da aka ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda yace Allah na uku ne wato ana nufin na ukun alloli ba Allah na uku ba na ukun alloli ya zama kafiri domin idan ka ba mutum bashi kace ni ba zan rubuta ba Allah shine shaidan mu to randa zai biya bashin nan in yayi inkari yace daga ni sai shi sai Allah kaga baka yi laifi ba nawa ka kirga kenan to amma baka zama kafiri ba tunda tunda wannan idmarin da yake nan baya cikin maganar ka laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wato salisu salasa salisu alihatin salasatin ne alihatin ya zama idmari ba istiqlali ba daga ni sai shi sai Allah na gaya masa daga shi sai ni sai Allah na bashi kuma a cikin qur'ani da yake an riga an an tsoratar da wannan lafazin da aka zo a cikin suratul mujadil a ce ma yakunu min najwi salasat ma yakunu min najwi salasat illa rabi'uhum wala khamsatin illa wasadisuhum wala adne min zalika aka shigar da shi shigarwa ba a faɗi lafazin ba tunda aka ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa Allah ba zai ce ma ya kunu min najusnaini illa huwa salisuhum ba ya riga ya bata lafazin a baya wato amma ce laqad ma ya kunu min najus salasatin illa huwa rabi ya dauko sama da salasatin din illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa salisun wala adne min zalika wato mutum ko shi da Allah shine tare da shi mutane ko su biyu ne Allah shine tare da su amma ba za lafazin ba saboda cewa laqad kafara wanda ya faɗi haka amma kuma tunda yake babu idmarin duk yadda ka faɗi ba wani abu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abubakar inna Allah ma'ana la tahzan inna Allah ma'ana la tahzan inna Allah ma'ana annabi ne da Abubakar su kada a cikin ramin yace la tahzan inna Allah ma'ana kaga babu idmari a cikin wancan magana nasu amma da annabi da Abubakar da Allah Allah yana tare da su ba zai bari kafirai su musu wani abu ba to la karkafar alladhina qalu inna Allah salisu salasa yana daga cikin abubuwan da suke sa sa khilafa tsakanin malamai wani wuri akwai idmari anan a istiqlali ne ba idmari to in yana sa khilafa sanan dole ne a ce akwai idmari ba wanda zai ce istiglal ne ko da alu zahirin da suke sukan idmari anan dole su sallama laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk mutanen da suka ce Allah shine na ukun alloli uku kad kafara ya zama ya riga ya zama kafiri wa ma min ilahin illa ilahun wahid Allah ce ba wani abin da ake kiransa wani ubangiji ba wani Allah banda Allah nan guda ɗaya wanda kowa ya sani shine mai sama shine mai ƙasa shine ubangiji sammai da kasai da abin da yake tsakanin da komai da koshi kadai ne Allah ba wani Allah ban da shi illa ilahun wahid wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illa min tahu amma yaquluna wannan muguwar magana da suke faɗi suna ce Isa Allah ne ko ko alloli guda uku ne wanda su nasaran ba sa fitowa fili su faɗa su ce ai ba mu ce uku ne ba mun ce uba da ɗa da ruhu mai tsarki Allah ɗaya wai uba da ɗa da ruhu mai tsarki Allah ɗaya to can abin da ke fito da maganar da suka ɓoye shi ne da Allah zai tambayi annabi Isa ya Isa na Maryama a anta to kaga uku kenan to to saboda hayni min dunillah to kaga uku kenan to to saboda haka duk wanda ya faɗi Allah shi Allah ubangiji shi kadai ne su bayin Allah kullun cikin jarraba suke liyablukum ayyukum ahsanu amalan jarrabar ita ce waɗansu ce allolin nan suna da yawa a ja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un alloli suna da yawa kowane dangi suna da Allah su banda wannan Allah mai ruwa mai kawo ruwa mai sama mai kasa sai Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu ar-rahman shi kadai ne wurin ce a'a ai Allah ba su kai haka kamar yadda su Qurayshawa suke cewa 160 ko ko 360 a'a ba su kai haka ba ai alloli uku ne kamar yadda nasara suka faɗi kenan ubangiji bai yarda da wannan ba suka ce Allah ba uku bane Allah guda biyu ne akwai Allahn alheri shine alke haske akwai Allahn sharri shine Allahn duhu kullun kokuwa suke yi da na alheri ya kada na sharrin kullun kokuwa suke yi da na alheri ya kada na sharrin da ba za ka ga sharri a duniya ba da na sharrin ya kada na alherin da ba za ka ga alheri a duniya ba saboda haka kullun kokuwa suke Allahn alheri na haske yana kokuwa da Allahn sharri na duhu Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid ba wani Allah Allah Allah biyu Allah guda ɗaya ne tak sai dai sifansa na jalala da jamala a dama sifan sarauta kenan yayi maka abin tsoro har ki kadai ne to wanda suka ce ma Allah gaba ɗaya babu shi Allah shi kadai ne to wanda suka ce ma Allah gaba ɗaya babu shi Allah shi kadai ne to wanda suka ce ma Allah gaba ɗaya babu shi wai neta ita ce Allah kaza kaza in an hada kaza da kaza definitely kaza zai faru kaza kaza ƙarya suke yi ai da ma ai da wannan mutanen da kake gani da biri ne ya rika ya zama mutum to naji biri ya rika ya zama mutum shi ya aifi mutane mun dade muna ganin biroyi a daji da yawa mutanen ƙauye suka shigo birni su zama ɗan birni amma har yanzu wani biri bai shigo gari ya zama mutum ba inda gaskiya ne to in birin ne ma wane ne ya yi birin farko din shi birin farko shi ya yi kansa in an ce ruwan sama wato oxygen da hydrogen da menene da menene in sun haɗu definitely za a yi ruwa to wa ya kawo oxygen da hydrogen din wa ya kawo ganyaye wa ya kawo tiriri din wa ya kawo tiririn teku tiririn duwatsu wane ne ya duwatsu ya teku ya kawo tiririn to Allah dai Allah ne shi kadai ba wani mai taimakon sa kuma cikin halittarsa subhanahu wataala sai dai asbab in ya ga dama biha wato in ya ga dama inda hala biha in ya ga dama yanda aka saba nan yayi abin da ya ga dama in bai ga dama ba sai an yi abin da aka saba ba zai abin da ya saba yi din ba in ya ga dama lakad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid la in lam yantahu amma yaquluna in dai basu bar wannan muguwar magana cewa Allah uku ne ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim kafiran nan masu faɗin wannan irin magana Allah zai zai shafe su da wata azaba mai radadi أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم كل دي كفر توبة تنابو دي waɗancan da aka ce musu lastum ala shay'in sai aka ce karfa ku ce an kore ku kenan ku tafi a'a da ku da yahudu nasara da arna da kowa da kowa in sun zo sun yi imani da Allah ba tsoro ba bakin ciki za su shiga aljanna nan kuma har tsananin da aka faɗa na waɗanda suka ce za za a sa musu azaba mai raɗaɗi aka ce su tuba a fara ya tubu illa wastaghfiruna wallahu ghafurur rahim me zai hana su tuba su daina faɗin wannan irin muguwar magana fi istighfari in sun tuba su yi istighfari sun kadaita Allah Allah zai musu gafara Allah mai yawan gafara ne Allah mai jin kai ne astaghfirullah astaghfirullah بل مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلل من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون wanda bai san menene isa ba ya zo ya ji gaskiya a wurin littafin Allah wanda yake yin bayanin littattafan Allah da suka wuce duk gaba ke daya mal masihun marma illa rasul shi annabi isa manzo ne in kun ga yana raya matattu to mu'jiza ce in kun ga yana gina ido wa marasa ido mu'jiza ce in kun ga yana yin yatsu wa kutare mu'jiza ce kamar sauran mu'jizozin annabawan da suka wuce annabawa suna da mu'jiza kar abin ya dame ku shi rasulun ne in ya nuna abin mamaki har karan min qablihi rasulu akwai manzanni da yawa an yi su sun yi wannan irin mu'jizozi na ban mamaki sun wuce ba wanda ya taba ce musu Allah dan sun yi mu'jizozi to shi ma ku kudure bawan Allah ne babban mutum ne kalma ne daga Allah ruhu ne daga Allah mai mu'jiza mai ban mamaki da ikon Allah wal masihu maryam illa rasulun kar khalal min qablihi rusulu wa ummuhu uwarsa kuma ba Allah bace ba ma annabiya bace ba dai ta zama mursala a siddiqatu ita siddiqiya ce balle ta zama su biyu Allah na uku a shi manzon Allah ne in yi wani abin mamaki mujiza ce uwarsa kuma siddiqiya ce ita ma in ta yi wani abin mamaki siddiqiya suna yin abin mamaki siddiqiya abin da yasa aka ambace aka ambace ta siddiqiya anan wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi lokacin da malaika jibril ya gaya mata ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين تاغسك تاشي لوكتين دا يكي تيوا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولا يمسسني بشر ولا مك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولتلو آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا ضد تاغسك وأن كلمومي وصدقت بكلمات ربها wa kitabihi kuma ta gaskata injilan da ɗanta ya zo da shi ta gaskata attauran da tuhum bani isra'ila suka gada kuma siddiƙanci wani matsayi ne banda fi'ilinsa zamowansa mutum in ya aikata wannan ya zama siddiƙi to wani matsayi ne daga annabci sai shi idan annabawa sun sauko daga matsayinsu mutumin da suke fara samu shine siddiƙinsu wanda ya fi kowa gaskata lamarinsu wanda ya kai wannan matsayi to duk inda annaba suka shiga zai shiga tare da su amma shi ba annabi bane abubakar tun shekararsa goma sha takwas suke tare da annabi annabi yana da shekara ishirin suka shekara ishirin suna abokantakan nan annabi ya kai shekara arba'in ya gaya masa shi manzon Allah ne abubakar lokacin da arba'in biyu babu ce na yadda na gaskata ka tun daga lokacin har suka gama rayuwarsu a makka ko waɗanne ne sun yi tafiya sun yi hijira sun bar abubakar tare da annabi har cikin rami har zuwa tafiyan hijira har zuwa zaman madina har cikin ɗakin aisha har a kabari yanzu suna tare to haka shi siddiqi kullun tare da annabawa yake wa yuri illa war rasula ko da kama allazina anama da minan nabiyina was siddiqina saboda haka ita wannan baiwar Allah siddiqiya ce ba annabiya bace wa ummuhu uwarsa siddiqatun kana ya kula ni sa to daga jin cewa Isa dan Maryamu in kana da hankali ai zaka san ba Allah bane mata suna aihuwan Allah an ce Isa dan Maryamu da Allah mata su aifi Allah mace ta aifi Allah kada hauka ne mace din ta aifi Allah to ita ma mun san wadda ta aife ta randa ta roki Allah ya bata ita in qalat imratu imrana lokacin da ita ita uwar kakar annabi Isa din lokacin da ta samu juna daga mijinta رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ذريتها من الشيطان الرجيم موتن با أيفيتا تنا cikin uwarta ita Maryamu mun san labarinta da uwarta ta samu juna ta ta roki Allah ta ji Allah na yi alkawari abin da yake cikin nan nawa ka bani shi ya zama ɗan namiji zan sa maka shi maka bauta a cikin masallacin Kudus ta roki Allah Allah ya karba ranar ta aibu sai ta ga ta mace ce ta ji Allah na roƙe ka namiji ka bani ta mata ka san ko maza ne ake jefa cikin masallaci su yi hidima yaya mata mace za a jefa ta tun da na riga na alƙawari zan jefa ta eh to ta je ta rayu a cikin masallaci aka yi zaɓe zakariya ya karɓi relunta duk an gaya mana wannan ita ce za ta haifi Allah ita ma daga daga baya aka haife ta hannatu za a haife ta yaushe za ta haifi Allah Allah ne za a haife shi Allah subhanallah subhanallah subhanallah wata rana muna cikin jirgin kasa tare da waɗansu mutane tsakanin kafancan da nan Kaduna shekaru masu yawa ana magana irin wannan muna yi magana da kiristoci muna magana sai na ce musu shi annabi isa kamar annabi adam ne annabi adam ba shi da uwa ba shi da uba haka allah ya ga dama ya yi shi hawa'u ba ta da uwa haka allah ya ga dama ya yi ta a jikin namiji haka allah ya ga dama ya yi muna da uwa muna da uba haka allah ya ga dama ya yi isa yana da uwa ba shi da uba sai suka ce a isa dan allah ne haba yanzu allah duk shekara dubban miliyoyin nan da ba su da iyaka da ya yi bai yi tunanin zai ɗa ba sai dubu da ɗari tara da kaza ne kawai zai yi tunani ya ɗa guda ɗaya tak sannan ko ya bari yahuda su kashe shi yana da shekara talatin da uku tunaji in haka ne da wace mata ta suka yi ɗan kirista ba su faɗin allah na da mata sai ya yi shiru ya san mun je wajen danja kenan da ya yi shiru sai wata mace ta ce ba haka ba ne malam an ɗauki cikin na na maryamu aro ne aka sa yesu a ciki na ce haba uwar gida haba uwar gida ni in zan aihu a cikin asiri da matata zan aihu ba wanda ya sani a duk duniya sannan Allah yana so aiwa sai ya ji anguwa yana roƙon yin cikin matar wani a bashi wata cikin wata mace don yana so ya da Allah haba uwar gida ni ma ɗa ɗaya ba zai ishe ni balle Allah inda zai yi hudu subhanallah Allah ba shi da da ya kamata dai a tuba din kamar yadda Qur'ani yake kira a fala ya tubu da ila Allah tunda mutum ya riga ya gane ƙarya ta zama ƙarya me zai hana shi ya tuba wa Allah abada ya tubuna ila Allah wa yastaghfirunahu Allah yana jiran su da gafara su tuba Allah shi kadai ne Allah babu wani Allah banda Allah wa yastaghfiruna Allah ghafurur rahim mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqatun uwasakwa in an ga mu'jiza ga yadda cewa tana magana da mala'iku tana magana da Allah wannan duka karama ce ta siddiqai anne da ki hada qalat wa min indillah inna allaha zukun sha bi ghairi hisab duk waɗannan karama ce ta siddiqai ta waliye kar ku damu kana ya kula ni da ai tana cin abinci Allah zai cito Allah bai ci abinci ba ta annabi tana cin abinci mahaifiyarsa tana cin abinci kana ya kula ni da unzur kaifa nubayyin lahum ayat wanda zai ci abinci ai ba zai zama Allah ba wa huwa yutim wa la yutam ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun Allah baya ci subhanallah shi zatinsa ya wadata ga barin wani abu ya taimake shi duk wanda yake taimakon kansa da iska ko da ruwa ko da nono ko da abinci to dama dama jikin nasa ba karfi sai da matokari ko ko duwatsu ba sa neman taimakon wani abu balle balle zatin ubangiji wanda yake bai kamantuwa da wani abu subhanahu wataala laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir amar masih ibn maryam illa rasulun qad kana min qablihi rusulu wa ummu siddiqatun kana yakulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الايات annabi Allah yana gaya wa annabi don Allah ka dubi irin bayanin da nake wa mutanen nan in faɗi wannan in faɗi wannan don Allah ka dubi yadda nake wa mutanen nan bayani sun manzo an ne kun ka duba ka gani har bayanan nan da nake yi dubi yadda suke juya baya su juye su ji su yi kamar ba su ji bayani na ba an an sarrafar da su an juyar da hankalin su
قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم وتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم kai kai magana da su ya rasulullah ka tambaye su shin lokacin da annabi isa yake cikin ma'aifiyarsa yana ji yana gani yana magana yana aiki zai aiki ya kawo wani abu zai yi aiki ya kori wani abin da yake cutarwa ba zai yi ba dai su da kan za su ce ba zai yi ba to ai Allah ya zama haka Allah ya zama baya magana baya aiki baya ije sharri baya kawo alheri atabuduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a dan me za ku wata abinda ba zai iya kawo muku alheri ba zai iya ture muku sharri ba wallahu shi Allah huwa shine as-sami'u mai jin abinda kowa yake faɗi al-alimu masanin abinda kowa yake ciki kullum قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل يا رسول الله ككرا نصارى كجيا musu يا أهل الكتاب يا ما تلتاف التوراة الإنجيل سنا أمس للتاف دوك guda biyu يهود suke amsa daya suna amsa taura ba ta amsa injila amma suna ta suna amsa dukkan littattafan guda biyu wannan suna kiransa tsohon alkawari shi a taura injila kuma suna kiransa sabon alkawari ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum kada ku ƙetare iyaka cikin addininku ghairal haq kada ku yi wa Allah ƙarya ku ce Allah yana da ɗa ko Allah yana da mataimaki ko Allah yana da da da abokin tarayya ko Allah ya sauka cikin dan adam kada ku yi wa Allah ƙarya in kun yi kun ƙetare iyaka la taghalu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu idan kun ce ai haka muka tar iyaye da kakannu suna yi to in kun gane iyaye da kakannu sun yi son zuciya sun bata sai ku bi su wanda sun daɗe da ɓata kaddallu min qablu wa adallu kathiran su ma sun ɓata kuma sun ɓadda wanda suka biyo su daga baya wa dallu ga kuma alqur'ani ya zo maimakon su shiriya sai suka sake ɓata wa dallu sai suka ɓace an sawa isabili ga barin hanya madaidaiciya ai ba za ku yi haka ba in kuna da hankali لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لئن الذين كفروا من من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون ubangiji yana dawowa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin da ya faɗa masa ne kul hal nabiyukum bi sharrin min zalik masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut laka sharrun makana wa adallu an sawa'i sabili Allah yana ga annabi lu inal ladina kafaru min bani isra'ila wa'annan kafirai daga cikin bani isra'ila wanda suka ki imani da annabi Isa bayan ya zo musu yahudu kenan koko wanda suka yi imani da annabi isa da annabi muhammadu ya zo suka kafirce masa nasara kenan dukkan su bani isra'ila ne to duk waɗannan allah ya la'ance su ni nan zai karo min bani isra'ila ala lisani dawuda wato an la'ance su cikin zabura a cikin littafin annabi dawud lokacin da suka yi shishigin yin farautan kifi ranar asabar kamar yadda aka faɗa mana cikin suratul araf واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم هيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يحفظون لا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون ويقال ثم منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما تأمنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين sai Allah ya la'ance su ya mai da dattawansu alhanzir suka zama aladu samari ko suka zama biroyi wato la'anar kenan na sabu sabti kuma lokacin da annabi isa kafiran suka tsananta masa ya ce Allah ubangiji abinda nake ciki inna ba ni na sa kaina ba ba ni na kawo kaina ba uba ba ba ni na sa uwata ta haife ni ba uba ba ba ni na aiko kaina nace ni annabi ba kai ne duk kasa wannan to ga waɗannan suna zagin uwata su ne mata jafa'i suna zagin sami jafa'i Allah ka la'ance su sai Allah ya la'ance su ya mai da su biroyi su bani Isra'ilan har yanzu to saboda haka Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aka saukar da ma'ida wanda kissanta zai zo nan gaba da suka ci suka yi kafirci nan ma Allah ya shafe waɗansu ya maida su biroyi da alhanzir saboda haka yake bamu labari lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila wayannan kafirai yahudu da nasara wanda ba su yi imani ba dinnan lu'ina Allah ya la'ance su ala lisani dawud wa isa ibn maryama annabi annabi dawud ya la'ance su annabi isa ya la'ance su mu ma alqur'ani muna ce la'natullahi alal kafirin Duniyan da kawarin bani Isra'ila, ala lisani Dawud da Isa Maryam, me yasa aka la'ance su a zamanin da, da zamanin Annabi Dawud, da zamanin Annabi Isa, da zamanin Alkur'ani duka, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Saboda sabon Allah da suka yi tayi, suka yi tayi, suka yi tayi, da kuma ketare iyaka da suka yi tayi, suka yi tayi, suka yi tayi wanda Allah lissafe mana su dinnan.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون kanu yana daga cikin sabon da suke yi da ketare iyakan da suke yi la yatanahawna an munkarin ba sa hana junansu mummunan aiki sun mai da mummunan aiki kayan ado ba wanda yake hana wani aikata mummunan aikin kowannen su ya san abu kaza mummuna ne amma ba wanda zai hana wani kanu la yatanahawna an munkarin falu wanda suke aikatawa labisa ma kanu yafaluna abinda suke aikatawa na munkari wallahi yayi muni rashin hana junansu kuma wallahi yayi muni a to dole ne mu musulmi kada mu ɗauki halaye irin waɗannan idan mutum ya ga mummunan abu ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa dhalika atafu al-imani duk wanda ya ga mummunan abu ana yi ya hana da hannunsa wannan sai hukuma sai mutum da iyalansa in ba zai iya hanawa da hannunsa ba ya hana da bakinsa wannan matsayin wa'azin malamai kenan alhamdulillah wanda Allah ya bamu dama a nan Najeriya alhamdulillah muna da dama irin wannan ba kan wasu kasashe ba waɗansu kasashe da suke kiran kansu musulmi idan malami ya yi wa'azi ya faɗi gaskiya to yau in an gashi gobe za a gashi ya mutu kenan ya gama bai da iko to nan in ka in ka faɗa za a halakar da kai din za a daina ganin ka din to shikenan sai ka lallaba kamar yadda ake lallaba a wurare amma ka ki abun a zuciya ka nuna wa Allah baka son wannan abu to wannan shine azaful imani mafi raunin imani kenan amma an ce malami yana ganin mummunan abu ana aikatawa ya ki magana ya zama ya zama beben kare kenan sai cizo babu haushi kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun wato shine matsayin wa'azi kenan matsayin wa'azi yana da hawa hawa akwai matsayin wa'azi na kowa da kowa abin da ya iya saboda wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri akwai abubuwan da koda mutum bai karatu ba ya san ba su da kyau to in kaga ana aikatawa abubuwan da kowane jahili ya san ba su da kyau in kana aikatawa kai magana in ana jin maganar ka ko da kai ba malami bane amma in abu ya shafi addini wanda zai jawo matsaloli cikin addini wannan sai malamai wanda kun minkum ummatun yasquna ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la humul muflihun wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu ba'da ma ja'ahum bayyinat wannan sai malamai su suka san abubuwan da ba su da kyau sun karanta su suka san abubuwan da suke da kyau sun karanta to haka ya kamata mutane mu yi wa junan mu wa'azi ko da yaushe kada mu dauki hari irin na waɗancan mutane har ya zama sabon Allah abu ne wanda aka saba da shi har ma ba a wa juna wa'azi a kansa kanu la tana mun karin faru labi sama kan faru abin da suke aikatawa mummuna wanda ba ta hana junan nan da kuma rashin hana junan nan wallahi yayi muni farai ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنفسهم أن غضب الله عليهم وبالعذاب هم خالدون
farai kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhida Allahu alaihim وفي العذاب هم خالدون أما ضد هكا يا رسول الله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا سيكا يوانشنسو سو يهود كو نصارى يتولون الذين كفروا سنا ينجييا دا أبو كندا دا أرنا دا أكا ياكن بدر kafin ashraf ya tafi ai makka ya je ya yi ta zuga mutanen makka ya yi ta zuga mutanen makka alhali shi yana ce Yahude ne yana da littafi amma ya je ya haɗa kai da kafirai masu tsafi da ya yi musu wa'azi ya zuga su ya zuga su suka ce to wannan abu namu in gaskiya ne kai wa gunkin mu sujada don mu tabbata magana da muka da kai duk gaskiya ne shi ko bai hude baya so ba zai wa sujada gunkin sujada ba yana da littafi yana da annabi ya ce to Allah da ya riga ya wai Allah ya riga ya san dai abinda abinda ya sa zai sujada nan ba don ya yarda da gunkin bane sai ya yi sujada ta gefen goshinsa to gani kafirai suna da littafi amma su haɗa kai da kafirai mushrikai marasa littafi alhali ko su babu sauki a cikin addinin su wato yahudu shi babu sauki cikin addinin sa duk wanda ya saba masa ya kashe shi ne kawai ko ku ya kwashe dukiyarsa ko ku ya masa kowane irin sharri dama su mutane ne wanda aka gine su da zuciyoyinsu da al'adunsu duk akan taurin zuciya don sun kwato ne daga hannun fir'auna ba abin da baya musu sai suka saba da irin sharrin nan yanzu kamar misalin su mutanen Falastin nan da yake sun sha shekara da shekaru suna wahala to da su da Yahudawa su duk kowane muna abu za su iya yi zuciyarsu ta riga ta saba da irin wannan harkar to haka Yahudu suke su mutane ne sun riga sun saba da sharri ba sa sauwaƙewa addinin su ba zai ba su dama su je su yi abokantaka da kafirai ba su haɗa hulɗa da kafirai mu namu yana ba da dama yakan kasa mana kafiran kashi uku kuma ya sa musu yanayi yanayi zai faɗa min nan gaba ce duk kafirin duniya ba makiyin musulmi kaman bai yahudi duk kafirin duniya bayan bai yahudi ba makiyin musulmi kaman arni mai bautan gunki duk kafirin duniya ba kusa da masoyin musulmi kaman kirista to zai faɗa mana wannan du'a gaba to anan idan mu namu addini idan idan yaƙi bai tashi na addini ba to tsakaninka da kowa lafiya lau لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم نما وأن تحبوهم أن تولوهم يجي yace Allah bai hana tsakanin musulmi da kafiri kafirin da bai ta san mayakarka akan lalle ko ka bar addininka ko ya kashe ka ba bai haɗa kai da waɗansu a kore ka daga gidanka tun da kaƙi kaƙi barin musulunci ba to wannan za ku yi komai da shi za ku yi hulɗan kasuwanci hulɗan bashi annabi da kansa ya ɗauki bashi wajen bai hude bayan ya rasu aka biya wannan bashi wannan duka yana nuna mana ne matsayin musulunci za ku yi hulɗa da shi na ciniki da na bashi da na abokantaka sama sama ba hana ku yi soyayya ba wanda ba ta yi zurfi ainun nan walati na shakuwa ba tunda aka ce an yadda mu auri matansu in babu soyayya ai ba aure wa jarabai na kuma wadatan wa rahama tsakanin namiji da mace akwai soyayya to inda ba a so babu soyayya ba za a yi aure tsakani ba to zai faɗa mana su yahudu tare da haka yatawallawna allazina kafaru suna yin jiyayya da arna makiyan makiyan addini gaba ɗaya masu tafi nabi sama qaddama lahum anfusuhum amma abin da ransu ta yarda musu ta gabatar musu naƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da littafinsa annabi wanda yake dan uwan annabi Musa dan uwan annabi Isa wanda yake da rike da littafi alqur'ani wanda yake tare da attaura tare da injila amma aje ayi jiyayya da arna masu bautan gunki kai nabi sa waƙar da dan fito abinda rayukan su suka bada musu yayi muni kai da gaske wallahi an saki Allah alaihim abinda yasa haka Allah ya riga yayi fishi da su ne shi yasa suke aikata irin waɗannan halaye da ayyuka wa fil azabi hum khalidun kuma Allah ya riga alkawari za su dawo cikin azaba ne shi yasa suke waɗannan halaye Allah ya yi mata ina ga shi bayan gaisuwa ka da fata alheri mai yawa zuwa gare ka bayan haka tambaya ta ita ce shine wata mace ce da mijinta tana da ciki bayan tana goyon yaro shekara guda sai ta ji kunyan yawan maganan mutane akan ga ciki ga yaro shekara guda ga ciki ya girma sai ta matsawa mijin a nemo mata maganin da za ta sha domin ta zubar da wannan ciki sai kuma aka samu mata maganin ta zubar da ciki sai yanzu ta gane ta yi kuskure ta damu kan damuwa take roƙon shehu ya mata bayani da za ta yi ta tuba izu jihari za ta yi ko kawai azumi za ta yi akan wannan laifi ta aikata cike in bai riga ya halitti ya zama mutum ba hukuncinsa mai sauki ne sai in ya riga ya halitti ya zama mutum to wanda ya zubar da shi in mutum din ne zai biya bawa hukuntuwa wa Allah zuwa gare ka bayan gaisuwa ka da fata alheri mai yawa akan kalla mutum ne ya aure ya aure bayan da ya aure yarinyar ta zo kafin ta zo ta kare ruwa kwana uku kawai ta yi a gidan sai ta yi bari to shi yaya labarin wannan aure ke matsayin wannan aure eh wato ta yi kwana uku a gidan miji sai ta yi bari to kenan miji nan ya aure ta da ciki to a mazhabobi da dama tabidu tahrimi ne ya aure ta cikin tana da ciki ya aure cikin idda kenan a mazhabobi da dama tabidu tahrimi ne ta haramta gare shi kuma ta makalla akwai wani suka yi da yawa suna fata za a yi musu addu'a Allah saka musu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun su Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addinin mu Allah kiyaye mana imani mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah kiyaye mana mutunci mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah saka da albarka mai yawa a Najeriya ya kwantar da dukkan fitin ya kawo alheri mai yawa Allah kiyaye mu kiyaye mana kasar mu Allah jigan mu jigan mu musulmi duka maza da mata rayu da masu tabbata na kullum masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu da bukatun su albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai yaron tambaya har addu'a masu addu'a ma sadaka ne wannan akan akan tambaya na uku shine ana so kai bayani akan sadaka uku da sadaka arba'in da sadaka bakwai Kamar sai ku bayo ba, ba na riga na yadda ba.
masu mutane a